السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan ranar ta litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba a cikin wannan littafi mai girma nabiyur rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yau muna ɗaya ga watan jumada al-akhira hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan 12 2024 har yanzu sartuka wanda suka wuce muna magana akan fatahu makka yau ma insha Allah akan tambayoyi za mu tashi na'am kenan za ku fara bayani na'am tambaya ta farko tambayoyi ne wanda mala yake idan mutuntuna abin da yake na baya mu ƙara rikewa tambaya ta farko mala yace aina nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jayshi inda wusulihim lil makka ina ne manzo Allah ya sabka kenan can mun karanta sati wanda ya wuce tsiran Allah da amincin la tabbata a gare shi da ya zo garin makka bai shiga kai tsaye ba wajen lokacin isha'i haka ko kuma a ce abinci lokacin dare ya fara aka samu wani wuri manzo Allah ya zamana a wurin to shine malaka cewa wani wuri ne dan mu rike da kyau lokacin da manzo Allah ya zo fatahu makka ga inda ya fara sabka tsiran Allah da amincin la tabbata a gare shi na'am na'am wadi fatima eh wadi aisha ko fatima ne fatima eh kenan wadi fatima marar zaharan eh na'am tambaya ta biyu mala ce ma ahammu ma qamu bihi ba'da nuzulihim wa mal hikmatu fi zalika menene babban abin da suka yi lokacin da suka sabka a wannan masabki kuma sai malam ya goya wata tambaya akan wannan yace menene hikimar da yasa suka yi abin da suka yi wanda zamu ji shi menene suka yi lokacin da suka zo a kora da manzala ya umarce su cewa su aikata shi wanda yana nuna matsayin yawa daga can daga baya lokacin da abu sufiyan da shi da wani suke yawo suka gane cewa kamar suna da yawa wuta yawa wuta suka kunna ba kenan manzala sai umarci kowace jama'a ta kunna wuta ta wannan kunna wuta shine mala yace to menene hikima a cikin wannan kunna wutar da manzalla ya ce kowanne su samu wuri su kunna wuta kenan daga nesa mutum zai daga tsinkayen wuta ce ga su nan yawwa mutane ya dubinnai ne ba na'am tambaya ta uku mala ya ce mahiyar durus al-mustafa da min ta'amulin nabi sallallahu alaihi wasallam ma abi sufyan abi sufyan sarkin makka sati wanda ya wuce mun karanta yadda manzo Allah ya mu'amalance shi yadda manzo Allah ya mishi abubuwa kenan shine malai yace menene wani irin darasi wani irin fa'idodi zamu dauka kenan daman siran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana karanta ta ne dan a riga koyoyen abin da ya abku na rayuwar shi mu'amala tsakanin shi da mutane na tsakanin shi da iyalin shi ne tsakanin shi da sahabban shi ne salo da na mulki da abin da ya kama da wannan koyi zamu yi a cikin rayuwar mu to daga cikin abubuwan da barin dan tuna mana wani abu kadan dan mu sai mu faɗi kenan abin da zamu fahimta daga cikin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi al-Abbas yace Abu Sufyan babba ne manzo Allah ya bashi wani abu na shugabanci saboda kenan shi sarki ne to manzo Allah ya ce duk wanda ya shiga gidan shi ya tsira kenan ba a yakin shi da kudaden shi da dukiyar shi duka ba sa zamantowa halaka irin na idan an yi yaki haka kuma al-Abbas manzo Allah ya sa ya matse Abu Sufyan ko ya kai shi wani wuri wani wani dutsi da ya riga ganin eh, ga sunan komandoji na musulunci suna wucewa kabila kabila kabila har daga karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya wuce ina kuna tane da wannan ne to menene darasi a cikin wannan shine malai ke tambaya kuma abinda zamu fa'idanta a ciki
kamar ko dai yan akwai shugaba ana so a kira shi ya shiga musulunci na'am to ana yi tausa mai a nuna mai shi ko da yaushe shugaba ne na'am eh ware fa shi girman shi ganin shugabancin shi yana nan inda za a ce yayi imani shugabancin shi yana nan to wannan yana daga cikin babban saboda da mu- so da yawa wani shugaban ta yi ma shugabancin yasa ya ya ki musulunta yana ganin in ya musulunta shi ba kowa bane to sallallahu alaihi wasallam sai nuna cewa matsayin shi yana nan mutum ne mai daraja mutum ne mai mutunci na'am
kuma da hankali da abu sufiyan ya yi da aka zo ya koma wajen mutanen shi da iyalin shi yana ba shi labari Yana ba su, eh.
a musulunta eh bakwai ya kansu eh na'am Yana da gari.
kware da gaske kenan nan mu za mu fahim- za- za mu- za mu ɗauki darasin cewa duk wanda ya shugaba ne ya tala- ya tausaya ma talakawan shi kenan kare kai su zuwa ga hallaka lokacin da ya ga cewa ba su da damar da za su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabon shi kenan hallaka za su yi shine gaugawa yaje yake gaya musu ya kamata kowa ya musulunta kowa ya mai kauya ko da baka musulunta dai a ce kakkai yaƙi dan hallaka za ka yi yana jin tau- yana tausaya musu to me darasin da wannan abin da manzo Allah ya sa al-Abbas ya tsare shi a wani wuri dan ya ga wucewarsu kenan wannan abin da muka yana daga cikin darussan dan ya ga yawan su ne eh, kuma tusa mun tsoro eh, tusa mun tsoro kenan saboda idan mutum ya tsorata so da yawa abubuwa za su yi karin shi abinda gabar za mu tashi a yau shine fi dukhuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina makka qala al muallif rahimahullahu ta'ala malan sai wata gaba a cikin wannan eh, abinda muke magana na fatahu makka qaqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka da yazo to kenan shine malan zai mana bayani anan malan yace dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata min a'laha manzon Allah ya shigo ta sama saboda makka gari ce mai duwatsuna kenan wanda ya shigo ta sama kenan ana iya ce a ali kenan can sama wasu kuma su shigo ta hanyar ƙasa kenan sai a ce ta asfal ƙasa kenan wadurbat lahu hunaka qubba sai aka buga manzo Allah sallallahu alaihi wata wani dan daki haka ko kuma mu ce wata khaima wa amar Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu sai manzo Allah ya umarci sahabi Khalid bin Walid shi kuma sai ya shigo Makka fa dakhala min asfaliha ta ƙasa kenan manzo Allah ya shigo ta sama shi kuma ya shigo ta ƙasa hanyoyi ne na makka waja'ala aba ubaidata radiyallahu ta'ala anhu alal hassar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya aba ubaida bin jarraha tare da waɗanda suke kenan za a ce 'yan ƙasa wa humul mushatul lazina la silaha lahum kaman eh, a ce ga komandodin yaƙi ga kuma shugaba ai za a samu talakawa wanda su basu da makami ba yaƙi za su yi ba kare su ake to manzo Allah sai sanya Aba Ubaida bin Jarrah shi yake tare da su yana Khalid bin Walid komandan yaƙi ne shine Saiful Saifun min sul- min sufillah shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa takobi daga takobi na Allah a nan duniya shine wannan Khalid bin Walid bai taɓa yin yaƙi ba a ce bai ci nasara ba babu yakin da ya yi yahwadi a tarihin shi mutum ne gwarzo yana daga cikin kahiyya musulunta wanda ya sa aka sha wahala lokacin da ake yakin uhudu to daga baya allah ya albarkace shi da musulunci kuma ya ma musulunci aikin da ɗaiɗaiku mutane da yawa da wuya za a samu wanda suka irin wannan aiki to manzo Allah ya sa shi komanda a ƙasa hanya ta ƙasa shi manzo Allah shine komanda hanya ta sama tsiran Allah da amshin tabbata gare shi shi kuma aba ubaida zai ta yi da in akwai yara in akwai mata in akwai wasu tsofaffi haka wanda babu basu da makami to su kuma su ma sai a ta yi da su saboda kada wani ya cutar da su wa qad tajamma adadun min sufaha'i quraish ma ikrimata bin abi jahl akwai wasu daga cikin waɗanda suke wawaye malaci sai suka taru tare da jagoranci ikrima dan abu jahl da kuma safwan bin umayya wa suhail bin amr waɗannan gaba ɗaya sai suka tattaro wasu mutane wanda ba mutane bane masu hankali ko kuma ba kammalallun mutane bane saboda shi Abu Sufyan da sauransu ya hana mutane yaki ya ce kowa ya shiga gidan shi ko a zo gidan shi ko a zai harami mutum ya tsira to su ko waɗannan wai sai suka ce dole sai an yi yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka dan tara wasu mutane bi makanin fi makka yuqalu lahu khandama sai suka tara mutane a wani wuri da ake ce mishi khandama wa azamu ala muwajahatil muslimina wa qitalihim sai suka so wai za su huskanci musulmai da yaki falaqiyahumul muslimuna bi qiyadati Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala an sai musulmai suka iske su da jagorancin Khalid bin Walid wana wa shuhum shay'an min alqital sai suka dan yi wasa da su kadan na yaki saboda ba su kai ba a yake su na daidai ba 'yan makka bane duka ko babu shugaba a cikin su kuma na biyu ba wasu mutane bane kamalallu kuma abu na uku musulmai yawansu da suka zo da shi ya fi ƙarhin a ce sun yi wani yaƙi wa musiba minal musulmi na isnad mala ce guda biyu suka ji ciwo daga cikin musulmai wa minal mushriki na suna ashara rajulan wani huzimu a cikin mushrikai kuma guda goma sha biyu suka ji rauni sai aka ci nasara a kansu mana kenan sai suka saraya qala abu hurairah radiyallahu ta'ala abu hurairah sai yake cewa kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawon rufat abu hurera ya ce mun kasance da ma'aikin allah tsiran allah da amincila tabbata a gare shi ranar da aka yi buɗi ko kuma yaƙi na fatahu makka faja ala khalid bin walid ala majanabatil yumna manzo allah sallallahu alaihi wasallama sai sanya khalid bin walid akan bangare wanda yake na dama وجعل الزبير رضي الله تعالى عنه على مجنبة اليسرى sai manzo Allah ya sanya a hannun wajen hagun aka sanya Zubair radiyallahu ta'ala an wannan gaba ɗayan su manya ne kuma komandodi ne wanda musulunci ya tabbatar da irin fama ko kuma irin gwagwarmaya da suka wajen tabbatar da ɗaukaka kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ja'ala aba ubaidata bin jarraha ala bayazika shi kuma aba ubaida ibn jarrah shi manzo Allah ya sanya shi ala bayazika wannan bayazika mala yace kalma ce ta farisa amma ta zama larabci ana ni da su arrajala kenan wanda suke taya a ƙasa kamar wanda muka ce yara da mata da sauran tsofaffi wanda ba sa yaki yace wa bi wa batanil wadi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aba huraira sai manzo Allah yace ya kai aba huraira ada ali ansara udu li ansar sai manzo Allah dai zo ya zamna yanzu kenan manzo Allah ya zo an kafa mishi wannan khaima tashi tsiran Allah da mun shara tabbata a gare shi sai manzo Allah ya ce a kirawo muni al ansar faja'u yuharwiluna sai suka zo suna gaugawa har wala shine tahiya wanda kamar sauri za a ce ko kuma wata sassaka haka faqala sai manzo Allah ya ce ya ma'ashar al ansar ya ce ya ku mutanen madina tarauna au ba sha ƙuraish ya ce kuna ganin waɗannan mutane na ƙuraishawa abubuwan da suke yi kalu na'am suka ce ko kuma gidajen gasu nan yau gamu a garin makka sallallahu alaihi wasallama yana so game da za mu gani tausayawa da jin kai da mutanen madina ba ƙananan mutane ba ne duk da cewa yanzu an zo an yi fatahu makka abubuwa da yawa a cikin zukatansu to manzo Allah zai koma tun da garin da ya soyuwa a gare shi makka nan ne ma'aihon shi nan ne garinsu ya za a yanzu ga shi an yi fatahu makka shi ne manzo Allah ya ce a kirawo su da suka zo ya ce musu kuna ganin mutanen nan na makka suka ce kalu na am'e kala ya ce unzuru idza laqitumuhum ya ce ku dan yi haƙuri kaɗan in kuka iske su gadan gobe la tahsuduhum hasadan ya ce kenan kada ku yaƙe su kenan kamar ka a yanke kansu kada ya zamanto kamar an musu irin abun da ake kala maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mutanen Madina akan cewa su tausaya ma waɗannan mutane na Makka wa akhfa bi yadihi wa wada'a yaminahu ala shamali maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sabke hannun shi mana kenan kamar ya daga hannu haka sai ya sabke sai ya dora hannun shi na dama akan na hagu wa qala sai ya ce maw'idukumus safa sai manzo Allah ya ce to ku al-ansar muna so da ku da jama'a dukkan wanda yake dan Madina muna so mu je mu gamu da shi a can wajen safa kenan wajen safa da marwa wajen dutsen safa a nan za a gamu saboda sama ne mutane ne da yawa kenan manzo Allah idan ya hau sama kowa zai gan shi kuma idan ya magana kowa zai saurare shi qala sai ce fama ashrafa yawma idhin lahum ahadun illa anamu babu wani mutum a wannan rana wanda zai zama to kamar yana so ya nuna jiji da kai ko kuma yana so ya daga kai akan a gaban mutanen al-ansar sai sun sa ya nutsu ko kuma sai sun sassabtar da shi shine mana anamu wasaida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safa manzo Allah sai ya hau dutsen safa waja'at al-ansaru sai mutanen madina suka zo fatafu bis safa mana kenan sai suka kewaye inda manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam faja'a abu sufyan fa qala sai abu sufyan yazo kenan sarkin makka sai yake ta ya rasulullah ubidat khadara quraish la quraisha ba'da al-yawm shi abu sufyan kada a manta sarkin makka ne har yanzu abin da yake tunanin shi abin da yake cikin kwakwalwar shi wannan shugabanci da suka yi da su da al'ummar shi ne sai ce ya makin Allah wai kenan yanzu daga yau labarin ƙuraishawa ya an naɗe tarihinsu shi kenan ya ƙare faƙalar rasulullah sallallahu alaihi sallama sai manzalla ya ce man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin sai manzalla ya sake nana ta mashi irin magana da makaranta sati wanda ya wuce kenan magana shi sai manzalla ko kuma duk mai saurara zai fahimci cewa kenan daga yau tashi ta kare yanzu su ma sun zama talakawa irin kowa to manzalla sai yake so ya dan daga darajar shi akan cewa shugaba ne shi sai ce mishi a'a ka je Abu Sufyan wanda ya shiga gidanka ya samu aman yace wamal alqa as-silaha fa huwa amin duk wanda bai yaki ba bai dauki takoyi wato shi ma wannan yana cikin zaman lahiya ba a mishi komai babu wanda zai taba shi waman aghlaqa babahu fa huwa aminun wanda ma shiga gidan shi ya rihe amincacce ne babu wanda zai taba shi babu wanda zai mishi komi fa qalat al ansar sai mutanen madina suka ce amma rajulu faqad akhazathu ra'fa bi ashiratihi sai mutanen madina dama suna kusa da manzo Allah kina a wajen safa sai suke cewa kai a wannan mutumin ai tausayin mutanen shi amma ya kama shi mana kenan siffar shugaba na gari yana tausaya ma talakawan shi to mutanen madina har suka fahimci wannan a gare shi ya ce wa ragabatan fi qaryatihi kuma yana kwaɗayin garin shi a ce garin shi ya zama wani babban gari wa nazala alwahyi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ana nan sai ga wahayi ya sauko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace fa qultum amma ar-rajulu faqad akhadhathu ar-ra'fatu bi ashiratihi wa raghabatun fi qaryatihi sai manzo Allah kamar ya sake ma mutanen al'ansar tambaya kuka ce Abu Sufyan tausayin mutanen shi yana tausi kuma yana jin mana zahin garin shi sai ce ala famasmi haza famasmi izan sai manzo Allah ya ce ku saurara ya irin shela da ake yace to mi suna na kenan qala laha qala ha qala laha salasan sai manzo Allah ya hudu su uku ya ce to mi sunana kenan ya sake maimaita musu sai suka yi shiru al'ada ta sahabbai abinda suka saba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ko su ce Allahu wa rasulu a'lam kenan su ce Allah da manzon shi sani ko da sun sani suna ganin kaman ko da sun sani tana yawa Allah ya sake wani hukunci idan manzo Allah ya ce musu menene kaza sai su shiru in kuma sun ba da amsa ma bai wuce su ce Allah da manzon suka sani to nan manzon Allah sai ce mi suna na ai sun san sunan shi sun san ko shi wane ne sai su kowa ya shiru manzon Allah ya sake hadi ya sake hasto uku sai ce ana Muhammad bin Abdullah wa rasuli yace ni ne Muhammad dan Abdullah yace kuma ni ne manzon Allah yace hajartu ila Allah wa ilaikum na hijira dan Allah kuma na hijira na tahi gare ku wani ana magana ne ga al'ansar mutanen madina ya ce famal mahaya mahayakun wal mamati mamatukun to wannan kalma ita ce abinda ya sa mutanen madina suka nutsu manzo Allah ya ce babu wata rayuwa sai a rayuwa a madina kuma ba zan mutu ba sai dai mutuwa ta madina tsiran Allah da mutane tabbata gare shi kalu sai suka ce wallahi ma kulla illa dannan billahi wa rasuli suka ce wallahi mu ba mu hudu haka ba sai dai ma'ana kamar muna jinjina ma Allah da manzon shi kenan wancan da suka ce Abu Sufyan yana tausaya ma mutanen shi yana jin garin su to manzo Allah sai ya fahimci cewa kaman kenan yanzu eh, mutanen Madina suna jin tsoron kada manzon Allah ya tare a Makka ya kasa komawa can kada aje mutuwar manzon Allah ma ta kasance a garin Makka shi ko duka fadala da tarihi to shine sai manzo Allah ya sanya musu nutsuwa sai ce musu rayuwa ai sai rayuwar Madina mutuwa ai sai ta Madina to shikenan mutanen Madina sai suka ji dadi suka ce ya ma'aikin Allah wallahi mu ba mu hudu wannan ba yace fa inna Allah wa rasulahu yasdiqanukum wa ya'ziranukum sai manzon Allah kuma ya sake musu magana kaga su suna ganin kamar sun yi laifi to shine manzon Allah sai ya ce musu Allah da ma'aikin sun gaskata ku abinda kuka faɗi tabbas haka nan ne ya ce kuma in ma kuskure ne Allah da manzan shi sun ba ku uzuri saboda inda kuka ko tattuna irin tarihin da muka karanta tun daga farkon tarihin siran an karanta siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa fatahu makka irin abinda ƴan madina suka yi to ba karamin abu bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana nuna fadalarsu da girmansu da kuma irin taimakon da suka bada don taimakon su sun bada shi ne lokacin da ake bukatar taimakon lokacin da ake bukatar agaji khafal ansaru ala khafal ansaru an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastaqirra ba'da al-fath fi makkah mutanen al-ansar mutanen madina sai suka ji tsoron manzon Allah ya zamna a cikin garin makka fa qalu sai suka ce allazi qalu shi yasa suka wadi wannan magana li'azimi muhabbatihim li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ba su yi wannan ba sai dan tsananin soyayyar su ga manzon Allah tsiran Allah da amince Allah tabbata gare shi wa khashiyatuhum an yabta'ida anhum sun ji tsoron manzon Allah ya nesa da su to wannan kaga ita ce soyayya ta hakika wanda kuma tarihi ya rubuta musu wannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya jinjina musu walakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa alqudwa abun koyi ne wal uswa kuma shine ya kamata mu rika dokan kamanceceniya na rayuwar mu a wajen shi fi kulli khairin a cikin kowane alheri wal wafa da kuma cika amana ko kuma cika alkawali to babu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya daga cikin halaye na gari mutun ya ma abin kirki kai kuma ka mishi abinda ba haushe yake cewa godiyar maye bai daga cikin mutunci bai daga cikin al'ada bai daga cikin halaye na gari wani yamma abin kirki kai ka mishi mummuna a in yamma abin kirki kamata kai ka dillim ka yi mishi abin kirki yanzu mutanen makka sun kori manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen madina suka karbe shi lokacin da bai da kowa yan gidanka yan uwanka wasu ma babbanninka da waye suka kore ka sai wasu suka karbe ka to yaushe kuma za a samu wata rana da za a ce ka wasa musu kasa a ido to kaga duk mutumin kirki baya ba haka to kuma ka dauka ko balle kuma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi bai taba zagin wani ba bai taba bugun wani ba bai taba kyaran wani ba shine Anas dan Malik yake cewa khadimtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanawati walayma kullu uffin Anas dan Malik sahabi ne na manzo Allah tun yana yaro karami haka uwar shi ta kawo shi tace zai ma manzo Allah hidima to yace na ma manzo Allah hidima shekara goma bai taba kyarata ba siran Allah da amince da tabbata gare shi karshe ne wajen halaye na gari shi yasa kullum ake so musulmi yayi koyi da rayuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga na shine malam sai yake cewa manzo Allah shine abun koyi manzo Allah shine misali a cikin duk wani alheri da duk wani cika alƙawari ko kuma cika amana ko kuma samun mutum a kasancewa lalle mutum ne na gari to mutanen Madina sai suka ji tsoro kada je manzon Allah yanzu ya samu zama a garin Madina kada yi kaza kada yace to wannan tsoron sai manzon Allah sai da hudda musu su dan su nutsu lam yansa ma bay'ahum alaihi fil aqaba manzon Allah bai mance ba abinda suke mubaya da mutanen Madina a bai'atul aqaba da akai can ba mun karanta wastiqbalihim kuma yanda suka karbi manzon Allah wa nusratihim suka taimaka mishi wa himayatihim kuma suka kare shi kunga can ba idan ba manta ba lokacin da suka zo ma da za su yi da manzan Allah sai da babban shi ya zo Abu Talib za ku rike shi da amana suka ce eh kada ku cutar da dan dan uwana kada ku yi kaza aka musu sharadai to kwana suka dauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a boye lokacin sun tun ana wajen mutum 12 aka zo wajen mutum 20 da wani abu amma haka suka dage suka ce manzo Allah kai hijira ka koma zamu baka kariya zamu baka taimako zamu baka kaza kuma ka diba lokacin da manzo Allah ya zo tsiran Allah da amsha da tabbata gare shi ba wai sai an gaya ma ba duk wani musulmi abinda mutane al'ansar suka yi ma manzo Allah in ka dibi yanda manzo Allah ya hada abata da su da al'ansar da muhajirun ya ishe ka misali kaga suka ɗan uwa mun manzo Allah ya sai kirawo dal ansar sai kira muhajirin sai ce ku to kai wane ga dan uwanka nan sai je ya raba sana'ar shi ya bashi rabi ya raba gonar shi ya bashi rabi kai akwai ma wanda suka saki matansu dan mutanen almuhajirun su samu samu matan aure to kaga shi malamai tarihi suka ce ba taba yin wantaka ba irin wannan babu yin wantaka ta jini wani ma bai san shi ba sai ranan nan da manzo Allah ya ce kai wane eh to ga dan uwanka haka ake manzo Allah ya hada su biyu biyu biyu to wannan sai zai nuna maka cewa irin abinda al'ansar suka yi mutanen madina to in ya zama to a yan uwansu ma haka suka yi to kai na ko kuma manzon Allah abinda suka mishi sallallahu alaihi wasallam sati kun ga sati wanda ya wuce mun karanta lokacin da suka zo eh, gazuwatu badar manzon Allah yake so su yi magana su mi suka ce suna tare da shi tsiran Allah da amince Allah tabbata gare shi duk inda zai shiga ko da za su kare gaba ɗayan su kabilun su su kare ransu rayukansu gaba ɗaya su dukiyarsu duka ta ƙare sai sun ba da goyon baya da kuma kariya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to manzo Allah yake so ya saka musu idan Allah da amince da tabbata gare shi kun ga shine manzo Allah cikin halayen shi ya karantar da mu man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u manzo Allah ce duk wanda ya maka abin kirki karama mishi yace wa illam tajid misali wani ya baka wani abu shi mai hali ne kai ko baka da hali ka baka iya yi mu abin da yayi sai ka ce mishi jazakallahu khairan ba karamin kalma bace manzo Allah ya ce sai ka ce Allah ya saka maka da alheri Allah ya sanya albarka a dukiyarka Allah ya sanya albarka a sana'arka Allah ya sanya albarka kaza kaza to wannan yana daga cikin tarbiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to sallallahu alaihi wasallam sai irin wannan a aikace ga mutanen Madina mala ce lam tansahu zalika mahabbatu baladatihi san da yake wa makka bai sa bai mance da madina da kuma mutanen madina irin kayan da suka basu kuma soyayyar manzo Allah ya kai lokacin da aka kore shi sai da ya juyo tsiran Allah da amshala tabbata gare shi yace duk duniya babu wani gari da ya soyuwa gare shi kamar makka yace in ba dan mutane sun kore ni ba da ban huta ba to shi da mala yace duk soyayya da manzo Allah ya kima makka bai sa ya mance wa madina da mutanen madina walam tughayyirhu farhatul fath kuma wannan budi da aka samu an samu gari babba a ce shugaba ne yana wani karamin gari sai yanzu gashi ya samu babban gari to kaga kenan tana yawan farin cikin samun babban gari yasa ya mance karamin gari to shi sallallahu alaihi wasallama wannan bai bata horo a gare shi ba wama nasiyal ansar manzo Allah bai mance mutanen Madina ba wa makanatihim da matsayinsu wa mahabbatihim da kuma irin soyayyar da suke ma addini da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala lahum sai manzo Allah ya ce musu al mahaya mahayakum ay rayuwa sai ta Madina wannan tana cikin kalmar da ta sa mu suka nutsu kuma manzo Allah ya ce mutuwa ma yace in mutuwa ma zan yi a Madina zan mutu kenan komawa zai sai suka samu cewa eh lalle manzo Allah zai dan zauna ne kadan anan in aka daidaita abubuwa zai koma garin Madina tsiran Allah da amince da tabbata gare shi wannan na karantar da mu ne abubuwa na darasi na mutum idan ya samu ni'ima kada ya mance baya akwai mutane da yawa za ga cewa an ya samu ni'ima sai ya mance baya ya aka yi iyayen shi yan garinsu abakan shi wanda suka gora maya tare shi yanzu Allah ya sa ya hutu da mun tsira ba shi ba su wannan ni'imar da wannan abin da ya samu ya sa diya mance ai wadancan abubuwan da suka wuce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malai ce anan farin ciki da fatahu makka bai sa ba ya mance da yan madina samun garin makka babban gari ne ya yi wancan ya yi madina bai sa ya mance ba da su to ba su mutum ya mance mai ake cewa asali kai kai ne diyan da kake dan adam dan adam ne babu ma mai samun daraja ka samu matsayi kamar mutumin da yana yana yana tana da shi wane ne ba irin mutanen da za su sauya uba ba wani ya sauya uba wani ya sauya gari wani ya sauya kasa idan kasar shi ko ta matalauciya ce ko idan baban shi talaka ne al'adu marasa kyau wanda ba su da alaka da musulunci musulunci bai karantar da wannan ba haramu ne ma yana daga cikin abubuwan da musulunci ya haramta a cewa da dan wani in ba babanka bane saboda duka ana so kenan asali asali ne kada ka mance da asalinka amma ba ana nihi ba wai mutum ya musulunta ya rika tana da jahiliya akwai wani tunani da mutane suke sai ya rika cewa galgajiya an gance galgajiya kide-kide da raye-raye wannan wannan ba zancen galgajiya bane ko kuma a ce irin abubuwa da ake na tsahi ga Allah da bauta in ga ce misali Allah kiya iyaye can baya sun yi bautar gumki sun shirka da Allah yanzu musulunci ya zo mun gane musulunci to al'ada wancan babu zancen yin ta saboda yanzu addini muke musulunci ya kore ta ba buga gaba da ita ba ya alfahari da ita irin da turawa suke wasa da 'yan afirka da an ce galgajiya a afirka kiɗa da rawa da wani gumki da wane ne da abubuwa irin da ake da wani sa walki da wanda su ma a da sun yi su su yanzu sun bar su ai don mi busa su basu a cikin gargajiyarsu amma ana so a sa a sa dan afirka har yanzu wani bawa ko wani gwaggon biri ko wani wane ne haka suke misalta baka fata bawa da an ce da an ga baki har an sa mutane yanzu ya ku irin fina-finai da ake yi da na ture da na ina ne din ka gana can bawa sai a ka bakin mutum sai aka samu mutane cewa baki bawa ne shi kuma ba gaskiya bane a can bawa kawai duk wanda aka ci sa yaki a da bayu ne haka musulunci akwai jajaye a ciki akwai warara irin yan rasha akwai larabawa akwai wane ne kabila kala kala iri iri to amma kawai yanzu sai aka juya abin sai ya zama alaka ne tsakanin ja da baki har bakin yake ji in ya ga ja kawai shi shi ya ga mai gidan shi ya sare shi ne aka bautar da afirka to wani duka baya daga cikin abubuwan da in galgajiya ta banza ce ba alfahari da ita ba buga gaba da ita in ta zama mai kirki idan babanka ya yi abu na kirki sai ka buga gaba da shi amma in abun banza ne to wannan rihiya ake saboda yanzu an shiga kayan kirki an shiga musulunci ana cikin ni'ima ta musulunci ana cikin karantarwa ta addinin musulunci wancan abin sai a share su sai a yi wani sabon tarihi wannan haka ya dace haka ya kamata Allah ya samu dace dukul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masjidil haram manzo Allah bayan yayi magana da yan Madina a wajen Safa yanzu kuma manzo Allah zai shiga masallaci karan kanshi wajen harami sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirun wal ansar manzo Allah sai ta yi tare da shi al muhajirun da al ansar wanda suke kusa da shi wanda suke hijira da shi wanda suka zo daga Madina baina yadayhi wa khalfihi wa hawlahu duk wanda suke kawo da shi ba ka samun wani sai ko ya zamanto muhajir ko ya zamanto al ansar waɗannan su ne mutane sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke daraja ta hurko dan sahabbai daraja daraja ne hatta dakhala almasjida hadda manzo Allah yazo shiga masallaci na Makka fa aqbala al-hajar al-aswad fastalamahu sai manzo Allah yazo hajar hajar al-aswad ya shahe shi irin da alhazai idan mutai je haji sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutai je shahe shi Allahu akbar haka ya shahe shi ko kuma mutai sumbace shi idan da idan da hali in ba mutane da yawa sun matsafa bilbaiti wafi yadihi qaus sai manzo Allah yake dawafi a hannun shi akwai me ake cewa baka kuri da baka ko wannan wanda haka shine bakan ko eh na'am to sallallahu alaihi wasallam wannan yana hannun shi wa haula albayti wa alaihi 360 sanaman kuma wani lokacin da manzo Allah ya shigo garin musulmai suka shigo garin makka sai da aka samu gumki 300 salasimiya wa sittin ɗari uku da sittin gumakai salasimiya wa sittin ɗari uku da sittin faja'ala ya ta'anu habil kaus wannan abin da ya rike ashe na kibiyan nan shi manzo Allah yake sa yana zungura su suna haduwa da shi yake ture su tsiran Allah da amshin da tabbata gare shi wa yaqulu sai manzo Allah yake ta ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil ai daga yau gaskiya ta zo kuma ƙarya ta ruguje innal batila kana zahuqa dama ita ƙarya da bahaushe ke cahure take ba ta yaya kenan ƙarshe gare ta yau ƙarshen ƙarya kenan inji sallallahu alaihi wasallam ba abota kowa sai Allah shi kadai sai manzo Allah yake ture su kaga anan ma akwai darasi inda suna cutarwa ai ya kamata a ce su cutar kuma inda suna amfanawa su amfani kansu ma su hana a ture su babu babu shirme kamar bautar gumki Allah shirye da mu babu bata iya bata gara wanda zai bauta wani abu mai motsi haka ko wani mala'ika ko wani mutum ko wani dabba inda tana motsi amma gumki wanda in bala'i ya zuho maimakin kai ka tunkare shi wai kai ne zaka cece shi in bala'i ya zuho kuma abin bauta ne in gobara ta zo kai zaka huda shi in wani menene ya same shi kai dai ka labta shi aka hada ka gudu da shi wa kuma Allah ne kuma kai can gaba ka aje shi ka ce ina so a taimaka mini ina so a agaza mini kaga babu kamar babu bata kamar irin wannan Allah ya kare mu Allah samu daga cikin masu tauhidi to sallallahu alaihi wasallama sai ya sa wannan kori nashi na na kibiyar da sai rika zungu sai rika ture suna hado suna karewa yace gaskiya ta zo ƙarya ta zagonye ta lalace daman al'ada ƙarya kenan ja alhaqu wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id kuma Allah subhanahu wataala akwai ayar cikin alqurani wanda Allah yake cewa gaskiya idan ta zo to ƙarya ta wuce hal abada to mazalla sai ke karanta wannan yanzu kuma daga yau bautar wani wanda ba Allah ba ya kare ya ce wal asnamu tattasaqatu sai ga gumakai suna faduwa ala wujuhihim a huskarsu ba sa yi auhana ma kansu komi daman ba komi bane su akhrajahu fi sahihain wannan hadisi ne Imam Bukhari da Imam Muslim wa tafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa ala rahilatihi dawafin da manzon Allah yayi wanda shine kaman eh, rakatayin da muke na na na, na sujudu irin tahiyatul masjid da ake idan mutum ya shiga harami sai ya dawafi to manzon Allah yayi abu sa abun hawan shi abu sa taguwa shi wanda yake hawa sinan Allah da amshin da tabbata gare shi walam yakun muhriman faktasar ala tawaf manzo Allah ba ya zo bane dan yin haji ko umara kenan bai da ihrami sai tawafi kadai shikenan kenan irin kamar tahiyatul masjid ne falamma atamma tawafahu lokacin da manzo Allah ya ida tawafin shi bakwai da Usman bin Talha sai manzo Allah ya kira Usman dan Talha fa akhadha minhu miftah al-Ka'ba to su ko manzo Allah zai shiga dakin Ka'ba sai ya amshi makulli fa'amara biha fa futihat sai manzo Allah ya ce a bude aka sa kile aka bude fara'a fihi asnam a ciki ma banda wancan na kewayoyi 300 da da da nawa ne da 60 to a ciki ma akwai a tsatsage a ciki sai manzo Allah ya gansu sai Allah da mace da tabbata gare shi fa'amara biha fa ukhrijat manzo Allah ya ce duka a share su a hudda su wayannan kazamta ne wa fiha suratu ibrahim wa isma'il alaihi assalam yastaqsimanil bil azlam sai manzo Allah ya ga sai suka yi wani hoto wata sura aka yi wani gunki na Nabi Ibrahim da Nabi Isma'il sai aka yi suna irin wannan abin na kibau da ake na kibau wani abu ne ake eh alqalimma ake samu kamar a ce wasu itatuwa haka kanana kanana wanda wai da suna ake gwada sa'a haka cikin wani abu sai ka dauko in bulaguro ne zaka yi misali akwai wani an rubuta alheri wani an rubuta sharri wani kuma an rubuta a gaba in ka ɗauko sharri kenan babu bulaguro in ka ɗauko alheri sai ka yi bulaguro in ka ɗauko a gaba sai ka ce kenan sai gobe sai kuma ka zo ka sake to wai sai suka yi hoton annabi ibrahim suka yi hoton annabi ismail suna wannan abin to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce qatalahumullahu to wannan kamar kalma ce ta tsinuwa kenan manzo Allah ya nuna cewa annabi ibrahim da annabi ismail ba su da alaka da wannan abin da suka yi yace laqad amilu mastaqasamu biha qattun laqad alimu lalle tabbas su ma inda zaka tambaye sun san cewa annabi ibrahim da annabi isma'il ba su taba yin wannan abun ba na- na wani gwada sa'a abubuwa ne wanda suke na canhi kenan kamar mutum ya nuna sa'a ba hannun Allah take ba kenan bulaguro albarkashi ko rashin albarkashi sai suka nuna cewa gumki ne yake badawa to wannan shirka ga Allah ne canhi ne, shine atiyara to muzalla ya ce sun sani annabi ibrahim annabi ismail ba su taɓa yin wannan abun ba shari ne suka musu wa qala abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqbala yawmal fath abdullahi dan umar sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce manzo Allah ya ya zo ranan fatahu makka min a'la makka ala rahilatihi murdifan usama bin zaid daga sama ya zo kamar da can ba mu hadi ba da jimawa ba yace kuma tare da shi akwai usama dan zaid da na murdif shine dan wanda zaka dora a bayan ka saboda shi yaro ne a lokacin wa ma'ahu bilal wa ma'ahu usman bin talha min al hajaba a tare da banza Allah akwai bilal kuma a tare da shi akwai usman bin talha shi kuma min al hajaba al hajaba shine kaman wanda suke kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar a ce garkuwar haka hatta anaha fil masjid har manzo Allah ya zo ya sabke abin hawan shi a cikin wannan masallaci na Ka'aba fa amarahu an yi atiya bi miftahil baiti sai manzo Allah ya umarni a zo da wannan makulli na dakin Ka'aba fa fataha sai manzo Allah ya bude wa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shiga wa ma'ahu usamata wa bilal wa usman kina tare da shi bilal akwai usama bin zaid akwai kuma usman suka suka shiga da ma'aikin Allah tsina Allah da mun shiga tabbata gare shi wa makasa fiha naharan tawilan manzo Allah ya jima a ciki summa kharaja fastabaqa an-nasu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta kenan mutane sai suka yi gaugawa kowa wannan ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga ana shiga duka ana ganin abubuwa kuma aka share aka tsaftace duk wani abu da ke na shirka da Allah da abubuwa banda gumkin da ke da akwai akwai kuma wanda suke zane a jikin katanga duka kowane hida aka share sati wanda ya wuce mun karanta aka ma ka'aba riga aka sa mata wata riga wadda take sabuwa sallallahu alaihi wasallama ya ce daga yau babu abun bauta akan cancanta sai Allah babu bautar gumki ya kare wa kana abdullahi bin umar awwalu man dakhala fa wajada bilalan sai mu- mutane manzo Allah na hutowa sai suke gaugawa yanzu su ma su shiga ciki to abdullahi dan umar sai yana yana daga cikin horko horko wanda suka shiga sai ya samu bilal wara albaba qa'iman fasa'alahu sai ya samu bilal a bayan kofa yana tsaye sai ya tambaye bilal aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ce ya kai bilal aina ne manzo Allah ya salla ya san da ya shiga yayi raka'a sai ce ina ne manzo Allah to shi Abdullahi dan Umar dan malamai duk inda ake tarihin shi ana bayani akan cewa yayi kowa biyayya ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi a rayuwar shi duk abin da annabi sai yayi shi ko ya sani ko bai sani ba ko da wahala ko babu wahala to shine sai ce ni ba zan yi sallah a ko ina ba yace Bilal gwada mini ina ne manzo Allah ya je yayi ni nan wurin zan je to shine fa ashara lahu ila makanin ladhi salla fihi sai Bilal ya ce mishi ga wurin to shi ma ana yazo yi sallah wannan biyayya ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake so duk mai imani ya kasance duk abin da zaka iya wa kana bin umar kullama dakhala al-ka'ba yamshi qibala al-wajh hina yadkhulu wa yaj'alu al-baba qibala az-zahri wa yamshi hatta yakuna bainahu wa bain al-jidar alladhi qibala wajhi qariban min thalathati azru'in fa yusalli to abdullahi dan umar da yace ma bilal gwada muni yace nan ne to wai ba ya dai so dai ba shikenan a'a duk tsawon rayuwar shi in ma da aka koma madina duk da zai zo umara ko zai zo haji to sai ya zo wannan wurin da bilal ya ce mashi a nan ne manzo Allah ya raka guda biyu sai ya zo wurin yayi in shiga goma zai yi ka'aba to sai ya yi wannan sunna so goma biyayya ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani Abdullahi dan Umar shine sai mala yace to daga nan kuma duk lokacin da Abdullahi dan Umar ya shigo ka'aba yamshi qibla al-wajhi sai ya je wajen wannan wurin hina ya dukulu wa ya ji albaba sai sanya kohar kaba ƙibalar zahari kenan kama wajen bayan shi wa yamshi hatta ya kuna bai da sai ya je har ya kasance tsakanin shi wa bai da jidar tsakanin katanga kaba allazi ƙibalar wajihi kenan wanda ke kallon shi kariban min salas da azuru'in ashe sai da ya auna don ma kada wurin ya ɓace mishi daga jikin kaba zuwa inda manzan allah ya yi wannan sallah sai da ya auna ya zama to kamar zira'i uku to in ya zo kullum sai ya zo ya auna dan ma kada aje ya kuskure biyayya ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawakha al-makan allazi akhbarahu yana tantance wurin da Bilal yace mishi anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tawakha bi ma'ana yaqsudu wa yasiru ilay anna rasul Bilal anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi sai ce manzo Allah anan yayi sallah shi ma anan yayi walaysa ala ahadin ba'as mala sai ce babu laihi ga kowa kenan ko yau ko goben Allah ya sa kaje umara ko kaje haji yace to babu laihi an yusalli fi ayi nawahi min albayt sha'a kai sallah inda kaga dama kenan shi Abdullah dan Umar shine dora ma kanshi biyayya ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai wannan raka guda biyu ba sai anan akwai sunna idan an yi dawafi guda bakwai sai mutum ya raka guda biyu so dai ana so ayi bayan hijr Isma'il akwai wannan abun da haka yake ko kuma ya maqam Ibrahim wani abu da an sa kamar ruwan zinariya haka sai mu ce dan ja baya ya raka a guda biyu godiya ga Allah subhanahu wataala sannan sai je sha ruwa ruwan zanzam summa dara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil baiti wa kabbara fi nawahihi wa hamidallah ta'ala sai manzo Allah yake yawo a cikin masallacin yana kabbara Allahu akbar kuma yana cewa alhamdulillah yana ma Allah godiya kuma yana kabbara sallallahu alaihi wa alihi wasallam مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم البر والوفاء والكرم والعفو في يوم الفتح الأعظم tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan malam sai wata gaba ta musamman sai jero wasu kalmomi wanda kusan kalmu ma'anarsu suna guda amma suna za su sha bamban amma dukan su idan muka dunkule suna magana ne akan zaman cika cika alƙawari zamu ce yawmul bir rana ta biyayya da warko malam yace ya ci wafa da kuma rana ta cika ko ka ce cika alkawali ko cika amana ko cika wani nima da wani ya maka kai ma karan karrama shi wacce kuma wal karami ranar karamci wal afu da ranar afuwa fi yawan fatahin makka azam nan akwai abin da ya kamata mu sa a mu ko kuma mu yi nazari da shi mu rike shi da kyau lokacin da za mu karanta wannan gaba shine abubuwa na abu na harko shine kyawun addinin musulunci wajen idan aka ci nasara ga abokin gaba su da yawa dole zai karanta wani tarihi na wani yaƙe-yaƙe da aka inda ba na addinin musulunci ba ne sai ka ga cewa akwai ta'addanci da ake yi in wani wata ƙasa ta ci wata ƙasa a yaƙi akwai wani ta'addanci da suke ko a yi ta wasa da dukiya ko a kashe wanda a ga dama mata da wane ne abubuwa da ma sha'a da yawa ake yi kadiba irin yaƙi na ƙarshe-ƙarshe da amurka ta shiga iraq abubuwan da suka yi sun saci zinariyoyi sun ca- sun saci littawai a maktaba sun yi kaza sun yi kaza sun yi haɗe sun yi wa babu abinda duk abu wanda yake na ta'addanci da lalaci babu abinda ba su yi ba to amma idan muka karanta nan za ku ga shi kuma addinin musulunci ya sha babban da irin waɗannan dukkan wata wata al'ada ta lalaci wata al'ada ta kazamta marasa kyau in dai a rayuwar dan adam ne to wannan gaba za ta nuna abin da ya shahi yaki a ci nasara ko a hali to addinin musulunci kololuwa ne karshe ne wajen karamci da kuma rahama da kuma insaniya kamar yadda ake cewa haƙƙin haƙƙin- haƙƙin dan adam yanzu da yawa majalisar ɗinkin duniya take kururuwa da haƙƙin dan adam ake cutar mutane musamman musulmai za ku ga haƙƙin da suka sani haƙƙin yahudawa ne abinda ke tabbatar da wannan abinda ke faruwa a falasin da, da suriya da kuma lubnan musulmi ne ake ta kashewa amma in suka bude baki sai su ce ai isra'ila tana da haƙƙi ta kare kanta to waye yaƙe ta balle ta kare kai ai mutum ana nan can kariya sai in wani ya buge ka ne ko kuma ya yaƙe ka waye ya taba bugun wata isra'ila to kaga sai a ce a suna da haƙƙin kare kansu in horis ta bude baki haka za ta wadi in amurka ta bude baki in ingila ta bude baki kuma su ne suke zuwa su rika cewa haƙƙin adam haƙƙin adam haƙƙin yara haƙƙin mata haƙƙin kaza munan haka suke zuwa aka ga a ce akwai juju na yara akwai juju na mata wai kamar basu da haƙƙi a addinin musulunci kaga jahilci da kuma rashin sanin karatu na addinin musulunci inda sun san mu ko su wane ne da ba za su zo da wani abu ba sai dai su je can wani wuri wajen arnawa a je a nuna musu eh, yara haƙin yara haƙin kaza haƙin kaza musamman irin ko ƙasashen gwarawa na afirka inda mata suke da ko a can ai mata suke da ko telam ta siminti ma mata suke tafkiya dila duk wanda ya je togo dila manya mata suke tafkiya nan kuma mata ai sarakai ne a a gina miki gida ka ta fare a saki a sa miki ac a saya miki abinci a biya miki ruwa a biya miki haya a saya miki man shahawa a saya miki man tarare wa amma kuma a zo a ce haƙi kaga can ne ya kamata kuma can namiji in yi arme wasu kabilun ma kawai dan sadaki zai bata jika 200 jika 300 ya kare aiki ya bude jari ya bude kamfani in ku- ai, kasuwanninsu ma mata ne su waɗancan mutanen kasuwannin ma duk mata ne in ka tai su za su yi dako kuma za su su yi kasuwanci ina maza suke suna can gida suna shan wannan uh, kwa- wannan giyar tasu ta ta tsaye burkutu kawai shi kenan in sallah ta zo shi- ita za ta mishi kaya ita za ta sayi abinci ita za ta biya haya ita za ta biya ruwa kaga a ce inda da gaske ne can ne zai kamata je a nemo yanci amma addinin musulunci ya wuce nan karamci wai wanda ma ba naka ba addinin musulunci ku diba irin yadda ya bada ka karrama shi a karrama bako a karrama matahi a karrama maraya a karrama wane ne duka wannan kyawun musulunci ne amma ya su lullube da an yi magana ya ce a ta'addanci ne musulunci babu komi a cikin ta'addanci haka suke wani kaga wannan ba karamin zalunci bane to shi yasa irin wannan gaba idan muna karanta su muka san su zamu san cewa diyawa abubuwa da ake wadi ba gaskiya bane musamman irin mutanen da suka sanya ma kansu sai sun saurari labarai dare da rana sai da marashi daga cikin musulmai labaran na Hausa wanda sai sun kashe latijawa da yawa da tension wallahi ba karamin hasara bane wannan jin labaran nan da ake kuma karerayi ne kusan gome tara tara ƙarya ce ake gaya mutane yanzu bai hude ne zai bude gidan rediyo ya dauki ma- mutane duk duniya ya rika biyan su a biya kudin ruwa a biya wuta a rika bulaguro neman labarai dan ya gaya maka labari kai ba haushe kuma musulmi kuma ka yarda da wannan kana gani yanzu kuna gani ya za a yi bai yiwa to akwai abubuwan da suke sa za su sama tension za su sama kasala za su sama ka cewa kai bakka iyawa kullum sai an maka sai an agaza maka kai talaka yayi su za su iya kuma za su anan ne ma aka- ake ake sanya wannan bota cewa bakin mutum bawa ne ko kuma a kullum shi taimako sai an dai an taimaka mishi shi ba zai wani abu ba duk duniya an ci gaba banda wannan kasashe na Afirka ake musu labarai yanzu wani ta ci barkatai na labarai ko babu shi a a horon shi babu shi a amurka yanzu gaje amurka in ba cnn ba ba wanda ya sai zo rika wani wani labarai wanda ya ga dama wani yayi kaza wani yayi kaza wani kawai ka bude radio ka rika hujjar mutane abin da kake so su a wajen su bai yiwa ne akwai dokoki akwai sharaɗai yan kasa ma ba ko labari ba ke gwada musu mu kuma a nan komi ne yanzu misali shugabanni daraja gare su malamai daraja wasu manyan mutane ubanni da wane ne sarkai akwai abubuwa ko da labari ne ko da ya tabbata ba hadi saboda mai ka sabke darajar su zama munan komi hadi ake sai ga a cikin abubuwa ga sanan da marasa kyau da masu kyau to ka ya kamata ka sa a tunaninka yanzu bai hude zai ma dan ka ji daɗi ka ji labaran ƙasar ka kamore a ba zai yi ba suna nuna mana ne a nan ne suka sa mana cewa musulunci ta'addanci ne ko masu labaran kariya ba haushe kawai da ya- da ya buɗe baki sai a ce an kai hari a kaza kawai sai a ce su wane ne to waye wa- wane ne ya san su ne Wa- wa- in wasiƙa suka yi waye suka ma wasiƙa ke na da alaƙa da su in kuma wani bidiyo ne aka aika irin na ta'addanci da kuke ga yana ta'addanci ta'addanci in kuma wani bidiyo ne aka aika ai akwai yanda aka aika shi akwai rezon da aka aika shi akwai salon da aka aika shi akwai waye ya aika shi wanda aka aika ma in buku da alaka ya kai aika maka shi suna da alaka ta'addanci ma su suke yin shi saboda su dankwashe kaihin musulunci da yake yaduwa a duniya kamar wutar daji ake so a samu mutane musulunci ba komai bane sai ta'addanci babu komai a cikin musulunci sai lalaci subhanallah shi ko babu kyawu duk duniya babu wani abu wanda mutane za su yi su ji daɗi kamar addinin musulunci ko babu wata rayuwa mai daɗi kamar rayuwa ta addini kuma ko a cikin musulman ma inda za ka samu wanda za a ce yana kulawa da addini da rayuwar shi da wanda bai kula da addini ba ɗaya ba ne daɗin daban ne da manzo Allah ya ce zaka ta'amul iman musulunci imani ɗanɗano gare shi in mutum ya ɗanɗana zai ji wani daɗi na daban to saboda haka rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan gaba gaba ce mai muhimmanci saboda so da yawa abin da ya shahi yaki ko kuma yanzu ka dauki misalin a ce kai da wani kuna fada ya cuce ka ya ci kudin ka ya koyi wani ma ya koyi kashe wani wasu daga cikin wanka koyi maka kaza ya maka kaza yau sai Allah ya sa kai ka samu dama kai ne a saman shi to me zaka mishi to anan ne kyawo zai tabbata a nan ne za a samu mutum namiji ne shi ko karimi ne shi ko ba karimi ba ne ba kowa ba ne zai ce ku ta yi an yahe muku a'a sai dai ce to yanzu mu ma za mu rama to sallallahu alaihi wasallama shi ne mala a nan da ya wannan gaba sai ce gaba ce ta biyayya ga Allah gaba ce ta karamci gaba ce ta yahiya kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ka'aba wa quraish qad malau al-masjida sufufan yantazirun manzo Allah da ya huto da Ka'aba sai Qurayshawa ga sunan an yi turkai turkai kowa me yake cewa ido yare da fata an rasa yanzu to manzo Allah me zai mana mun kashe wasu daga cikin sahabban shi irin su Hamza su Hindu su suka sa ma aka yi aka tsaga zuciyar shi aka hudo zuciyar ta tamna ko hantar saboda bakin ciki saboda a musguna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe suwa ne an kashe suwa ne an kashe suwa ne to yanzu ga manzo Allah ya samu dama to sai kowa yake tsaye wai mi- wani irin hukunci za a musu saboda su a da in wata kabila za ta ci wata kabila a kan yaƙi ta gana ma ta ce duka maza a kashe su ko kuma a ce kowa a mushi hannu ɗaya ƙafa ɗaya saɓanin juna a cire hannun dama a cire ƙafa ta hagun yadda dai sai an ma dai mutum wata sanadiyar wanda ba zai taɓa amfani ba to yanzu suke nan kowa sai ke kallon manzan Allah wani hukunci zai yi yattazirun suna jira ma za ya suna umi manzo Allah zai da su fa kaza bi udadati albaba sai manzo Allah ya kama gehin koha kamar da mutum idan ya tsaye a koha sai ya haka ya dawo ya dawo nan sallallahu alaihi wasallama sai yake kallon su wahum tahatahu su kuma suna kasa tunda kaba tana da dan sama haka kohon ma kahin ka isko yana da yana da tsanani yana da tsawo qala wa qala sai manzo Allah ya ce la ilaha illa Allah wahda wahdahu la sharika la muzalla sai ce babu babu abun bauta akan cancanta sai Allah shi kadai kuma wanda bai da abokin tarayya wajen bauta sadaqa wa'adahu Allah tabbas ya gaskata alƙawalin da yi tunda Allah ya bada labari cewa dama masu imani za su yi nasara to yau ga nasara ta zo wa nasara abdahu kuma Allah ya bada nasara ga bawon shi kun ga manzo Allah yana musu wa'azi ne kiran Allah da mishi la tabbata gare shi farko da Allah ya aiko shi wa anzar ashida takal aqrabin da aya ta sabko kama ƴan uwanka na kusa wa'azi manzo Allah ya kiraye su can wajen dutsen safa yace musu Allah ya aiko ni annabin Allah ne ku yi imani Allah zai ba mu nasara za mu mallaki duniya suka ce haba ina muna cikin wannan sahara suka karyata shi suka wani abin da suka dama Abu Lahab ya watsa mushi kasa shine Allah ya tabbata ya da Abi Lahab wa tab to anan manzo Allah sai yake musu labari ya tuna musu abin da ya gaya musu can baya Allah ya yi gaskiya Allah ya da ya ce zai ba bawon shi nasara Allah ya ba da nasarar shi wa hazamal ahzaba wahda kuma Allah ya ruguza waɗanda suke rundunoni da yawa kuma shi kadai Allah da ƙarfin mulkin shi ala kullu ma'saratin sai manzo Allah ya ce to ku saurara saboda larawa suna da wata al'ada in aka kashe wani cikin wata kabila to dole dole sai an rama ko da bai sani ba kuma da yawa daga cikin wasu kabilu suna da irin wani abubuwan kafin zama musulunci ina kashe kenan ana sai a ce kabilar wani tana bin kabilar wani jini mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku to shi ne sai manzo Allah ya ce ku saurara ku saurare ni yace duk wata ramuwa ta jini aw malin ko wata ramuwa ta dukiya aw damin ko wani ramuwa na jini manzo Allah ya ce fa huwa tahta qadami sai manzo Allah ya ce na take shi a ƙasan kafata kenan yanzu misali tana wa wata kabila ta musulunta wata kabila ita ma ta musulunta ga wannan abin na jini sai yau ga sun hadu tunda yanzu da mutanen al'ansar da mutanen muhajirun da mutanen makka yau gaba ɗaya laraba an hadu a wuri ɗaya don kawo ne zai soke wani ya ce zai rama to shi ne manzalla ya ce suna kasan kawahuwa ta na take su ya ce fowa ta taƙadami hatai ne kawahuwa na guda biyu na danne ko kuɗi kake bin wani sai da ka zo ma'aikin Allah wani ina bin shi kuɗi a muku tsakani ko kuma manzalla ya biya ko abin da ya kama da wannan amma baiwa ka cuce shi ko kuma ka musguna mishi ya ce illa sanadatal baiti wa siqayatal hajji to mazala sai ta gaciya ya ce wannan masu kulawa ɗakin ka'aba su mulkin su yana nan ban danne shi ba ya ce kuma akwai mutane masu shayar da mutane a ka'aba akwai masu neman lada wanda su yi daraja Allah ya yabe su to manzala ya ce su ma waɗannan darajar su tana ya ce ala ya ce kuma ku saulala wa qatalul khata'i shibhul amdi ya ce kuma duk mutumin akwai kisa da ake na gangam mutum ya kashe mutum da gangam ko kuma akwai kisa wanda kamar da gangam amma ko ba da gangam ba ne sai mun zallace kuma a sautu wal'asa kamar yanzu misali ka bugi mutum da wata bulala sai mutu kaga wannan kai ka kashe shi amma dai ba kisa bane irin da gangam ka so ka kashe shi ya sha ban a ce ka caka mai wuka wannan kisa ne kai tsaye ba asalin kisa bane na ba yin kisa bane shibul amdu ba ya ce kuma fafihi diya al-mughallaza shi manzo Allah ya ce saboda su laraba wannan alabun kwarai da gaskiya da muhimmanci a wajensu sai ce musu to wanda ya kashe wani bai niyan kisa ba ya kashe shi in ka gan shi kisa ne kamar da gangam amma ba da gangam bane to manzo Allah ya ce wannan diya za a biya ba a kashe ba a kisa ya ce za a biya diya amma diya akwai babba akwai diya karama to diya babba sai ya ce mi'atun min al-ibil za a ba da raƙumi 140 minha fi butuniha aulad sai a samu 40 masu ciki mata kenan daga cin ɗarin ya ce ya ma a shara kenan 60 sai zaman to sai a samu wasu a sa sai manzala ce ya ma a shara ƙuraish ya ku ƙuraishawa inna Allah qad azhaba ankum nakhwa aljahiliya Allah ya tahiyan muku da wannan jiji da kai na jahiliya lokaci yayi wa to Allah subhanahu malam sai yake cewa Allah madaukakin sarki ya tahin muku annahwa shine alhamasatu wal azmatu wat takabbur ko mu ce hamasa shine karshashi ko girma ko girman kai na jahiliya wa ta'azzumuha bil awat wa ta'azzumuha bil aba'i da irin mutanen da suke buga gaba da uwaye sai mutum daga cewa babana kaza ne saboda kenan nima dole a girmama ni annasu min adam manzo Allah ya ce musu kowa ɗaya ne mutane gaba ɗayansu annabi adam ne asalinsu ya ce kuma wa adam min turab shi kuma adam asalin shi ƙasa ce kenan waye zai ma wani alfahari sun matala hadil aya sai manzo Allah ya karanta wannan ayar ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min halittikum min zakarin wa unsa daga namiji da mace in namiji shine annabi adam mace ita ce hawwa'u wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku mutane kala kala daban-daban wa qabaila da qabilu daban-daban sai Allah ce lita'arafu don kusan juna ne in kaga bambanci wani baki wani ja wani afirka wani asiya wani kabila daban dan a san juna ne ba dan fifiko bane babu wata kabila da ta yi wata sai Allah ce inna akramakum inda la takakum mafi karamci mai tsoron Allah kowane ne shi ko a ina yake inna Allah alimul khabir lalle Allah subhanahu wataala masani ne kuma Allah mai bada labari ne yana ya kamata mu tsaya kenan wanda ke karantar da mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin hudubar da yake nan yana kofar Kaaba siran Allah da mutum tabbata gare shi abinda muke da fata Allah ya bamu ladan gaba daya wanda ke da kuskure ne Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi kenan nan gaba bata kare ba sati mai zawa sai mu dasa